الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu na tarihi da luga da adabi a wannan littafi mai albarka mai suna tazyinul waraqat li shaikhi abdullahi gwandu rahimahullah darasinmu na sha uku kenan kuma muna nan cikin alƙasidatul jimiyya ƙasida ta jimiyya wadda shekhu abdullahi ya rubuta domin yabo ga malamansa za mu tashi inda shekhu abdullahi yake cewa sujuhin taliƙil wajihi hainin layinin lil musulmi na wa musdirin lil amhaji شجر إذا نزلت عليه سفنة لم ترتحل عنه لفقد الخرفج من جاءه يشكو العوائص ينفني عنه بقلب ذي انشراح مسلج ولسوف يروى منه كأسا سائغا أصفى وأحلى من كؤوس السعمج أمن جدير أن يرى علماؤنا عنقا لبهر العلم فهو به حجي أحجي بأن نهجو لديه ونرتوي من بهر شيخ في العلوم ملجج شيخ الشيوخ فريد دهر ظاهر فوق المبارز بالعلوم متوجي جبريل من جبر الإله به لنا دينا حنيفا مستقيم المنهج وافى وحزب ضلالة في تلعة والدين في وهد كشيء بهرج فأزاح عنه هنادس الأعلاج من عاداتهم وكساه هلة زبرجي to nan za mu kwana shekhu abdullahi rahimahullahu ta'ala ya ci gaba da bayani akan sifofin wannan malamin nasa wanda ambatansa zai zo nan gaba ne yana bayani akan sifofinsa baitin da ya gabata ya ce mutafanninin mutabahirin fi ilmihi malami ne wanda yake mutafannini wanda ya gulbanta ma'ana gulbi ne a kowane fanni duk wani fanni da kake bukata na karatu ka zo zai koya ma kuma za ka kwasa kuma ka bar ilimin eh ba tare da ka shanye karatun ba ka sa akwai malaman da in ka je to kankanin lokaci sai ka shanye karatun sai yanzu kana bukatan ka je gaba to shi ba irin wayannan malaman ba ne sha za ka yi ka sha ka sha ka sha ka sha ka sha sai ka ƙoshi kuma karatun yana nan wanda ma ba a gaya ma ba ya fi wanda an ka gaya ma yawa to shi ne ya ci gaba da cewa sojuhin wannan malamin mai sauƙin ɗabi'u ne halayensa masu sauƙi ne duk da tarin ilimin nan da aka bashi to kuma ɗabi'unsa suna da sauƙi taliƙil wajihi kuma mai sakin fuska ne musamman ga 'yan makaranta baya gintsa fuska hainin kuma mai sauƙi ne layinin mai tausasawa amma lil musulmi daga musulmai duk wanda an musulmi to malan tausasa ba yake tausayinsa yake yi baya tsanantawa wa musdirin mai wulaƙantarwa ne lil'amhaji ga kangarare shi ne wanda ya ce bai son gaskiya eh to malam tsananta masa yake wulakanta shi yake eh saboda haka in kana son kaga saukin malam to ka bi gaskiya ka bi tsarin musulunci in kana son kaga tsananin malam da wulakantawarsa to ka kangare wa gaskiya eh a kawo ma gaskiya ka ce a'a kai a tafau son rai za ka bi to ka samu matsala to shi ne al'amhaji shajarin to sai ta shibihi baligi ya ce malan kamar wata itaciya ce eh tashbihi ne zai yi malan kamar wata itaciya ce iza nazalat alaihi sifin natun idan wata tsuntsuwa da ake kira sifin natu ta sauka akan wannan itaciyar ita sifin natu tana da tarihi an ce a masar an ka yi su a misra eh tana da ban al'ajabi saboda in ta sauka kan icce to duk abin da ke kan icen nan sai ta canye shi sannan ta ƙara ba gaba sifin natu kenan to ita al'adarta to a misira an kai a can baya duk da an ce yanzu din babu ta amma dai an yi ta a misira da ta hau ice sai ta ga ƙarshensa komi girmansa komi 'ya'yansa komi sansaminta komai nashi canyewa take to sai malam ya ce misalin wannan malamin da nake baka labari a ilmance kamar itaciya ce wadda sufin natun ta zo ta hau kanta wadda ita kuma sufin natu lamtar tahil anhu in ta hau itaciya ba ta tashi a kansa lifaƙadil khurfuji an gane don rashin abinci eh ba ta tashi a kai saboda rashin abinci in kaga ta tashi to bukata ta ce ta da ita amma in ta riga ta hau itaciya to takan canye komai ne an gane in ta canye komai to sannan daɗa sai ta ƙara ba gaba to shi malam ba haka ba ne saboda haka a nan sai kamanta malam da itaciya ya kamanta ɗalibi da sifin natu shi malam ba wanda in ka sauka gare shi to za ka naɗe kayanka ka ce za ka ƙara ba gaba saboda rashin abinci shi ne alkhurfuji eh akan ce ma a larabci harfaja aishau ya yalwanta rayuwarsa an gane? to shi ba zai tashi ya ƙara ba gaba ya bar malamin ba saboda wai ya rasa abinci shine ilimi ya kamanta ilimi da abinci na fatar an gane kamar yadda ita al'adar waccan tsuntsuwar in ta hau icce to sai ta ga baya gare shi an gane in kaga ta bar iccen to ta canya abin da take ci sai ta ƙara ba gaba to shi malam ba haka bane saboda haka ko ka zo ka ɗiba ka ɗiba ka ɗiba to kuma sai kaga ilimin yana kullum ka zo karatu sai kaga ana baka sababbin abubuwa saboda haka ba ranar da zaka ji cewa ai ka ka shanye ilimin saboda haka yanzu bari ka ƙara ba gaba na ba tara gane saboda haka ko kai ne kwamfuta to ba za ka kwashe ilimin nasa ba eh saboda mutafannini ne kamar yadda aka faɗa a baya komai ya sani to wannan shi ne to shi ne ce lamtar tahil wadda wannan sifinnatu ita ce matsayin ɗalibi ba za ta ƙara ba gaba ba anhu daga shi malamin wanda shi ne ya kamanta da itaciya lifaƙadil hurfuji saboda rashin abincin da zai ba zuciyarsa shine karatu ta sa akwai canda da ake yawon neman ilimi to da ka zo wata makaranta sai ka ga kai malamin nan sai a hankali ba ilimin da nake bukata ko kuma abin nan da yake faɗa to aini ma kamar na ɗara shi to sai ga kuma an sake ne kangari kuma an ƙara baga to shi ba haka ba ne shi Allah ya haɗa ka da shi to sai dai mutuwa amma ba wani ilimi da za ka so a koya ma wanda babu shi kuma ko an koya ma ɗin kuma ba za ka iya shanye ilimin ba yan mana za a yi kai ma sai ka je ka yaye wasu man ja'ahu duk wanda ya zo ma malamin nan ya shku yana kai masa kukan al'awa'isa al'amura masu wahala na karatu irin zai ga ɗalibi ya ce kai wallahi ni na na wahalar da ni kai balaga na wahalar da ni kai fiƙi na kaza usulul fiƙi kaza to shi malam in ɗalibi ya zo ya kawo masa irin wannan kukan al'amurra masu tsananin fahimta masu wahalar ganewa su ne al'awa'is jam'u awisi duk wani abu wanda yake mai wahala shi ake kira awisi toyansa ni anhu ɗalibin nan zai karkata anhu daga malamin bi kalbin da zuciya zai shirahi ma'abuci na shaɗi da walwala musuliji kuma mai nutsuwa wancan abin da yake jin wahala wai ya zo mai cikin sauki mala ya bude mai ya kwashe kayan aiki kawai ya yi gaba sai ya koma yana murna to Allah ya hore masa nan yana ishara kan cewa malamin banda ilimin kasa akwai waɗanda akwai karatun amma ba iya koyarwa ba akwai su eh ga ilimin amma kawai dai abubuwa dai ake ta ba a ganewa to shi malam ba irin wa'annan malaman ba ne duk wahalar ilimi in ka zauna gabansa to sai zuciyanka ta buɗe kuma ta natsu ka yadda da cewa lallai ka gane abin shine musulji ba wanda za ka yi karatu ka koma kuma kana kwankwanto zuciya kana dan halbawa kai anya abin nan kaza ne daidai ne kai anya malam ko dai mantawa yi ba irin su bane duk abin da aka gaya ma za ka je ka gamsu wala saufa mala ya ce da sannu ruwa minhu ana ƙosarwa minhu daga shi malamin nan ka'asan kofi finjali kenan sa'igan mai sauƙin haɗiya asfa wanda yake tsabtatacce wa ahala mafi zaƙi min ku'usi sa'amaji daga finjalai na tataccen nono eh ma'ana malam in ka zo ka same shi to da sannu za ka ƙoshi an gane da wani finjali ka'asu kofi ake kira ka'asu amma ya zamo akwai wani abu a cikinsa na sha in ya zan babu komi cikinsa to ba a kira ne alka'asu a larabci tumalin in ka zo wajensa to so tari zai baka kofi guda sai ka kwankwada kuma ka je ka ƙoshi na karatu daga cikin kofuffukan da Allah ya bashi shine gashi nan kuma tataccen da zai baka farantaccen ilimi nagartaccen ilimi mai daɗi mai zaƙi wanda ya fi tataccen nono shine as-sa'amaji as-sa'amaju shine al-labanul khalis tataccen nono wanda ba a sa ruwa ba ba a sa mai komai ba ba a burkake shi ba ba a hada shi da komai shi kuma da ishara ne cewa malam madaran ilimi yake bayarwa an gane ba surki ko son rai ko gurgo fassara ko mummunan fahimta ko abin da bai tabbata ba babu wannan duk abin da za a baka ingantacce ne kuma farantacce mai daɗi shehu abdullahi kenan ƙaminin malamin nan fa macancanci ne ko kuma ya cancanta jadirun macancanci ne don ma'anarsu ɗaya an yura a ga ulama'una malamanmu ba wai ɗalibai ba don shi ɗalibi bai zuwa gabansa sai dai malami shi malamai yake karantarwa yake wa saiti zai faɗa yi to shi ne ya ce ƙaminin ya cancanta jadirun ya dace an yi wa ulama'una a ga malamanmu shi a shewa abdullahi ya ma cire kai ne malamansu unukan su zamo masu karkata libaharil ilmi ga tekun ilimi shi ne wannan malamin da nake baka labari fahawa bihi kuma haji ya cancanta fahawa shi fahawa haji ya cancanta bihi da a yi masa haka a ce duk malamai su taru su koma su karkata zuwa gare shi so duk karatun ka in ka zauna gabansa sai haka wabba ka san komai ba sai ga koma jahili akwai irin wayannan malaman kila can ƙauyen ku ko a ungo ku ko a garin ku eh ana cewa ana ce ma allama goma ka to da ka zauna gabansa sai haga basmala ma baka iya ba ilimi yanzu ne za ka koyi basmala da fatiha su haukala da sauransu to shi irin wayannan malaman ne to shi ne ya ce ya cancanta kwarai malamai su rufe makarantunsu su je su karkata su je su faɗi a gaban wannan malami don ya koya musu ilimi fahawa haji kuma ya cancanta da wannan akan ce haji macancanci da kaminin da jadirun da hajin ko haji sandun ma'anarsa ɗaya a haji mafi cancanta ko ta'ajjubi ne me ya kai cancanta kamar ka ce a fa'il bihi abu sirbi zaidin mamakin yadda zaidu yake gani to ahaji mafi cancanta ko menene mafi cancanta bi an na haju kamar mulzimci ladaihi gabansa shi wannan malami mu da ma ba malamai ba in malamai ma ya cancanta a ce su je su rataya su faɗi a gabansa su kwashe ilimi to ya ce mu ma menene ya fi cancanta kamar a ce mu je mulzimta ladaihi a gabansa to shi ne ahaji menene mafi cancanta bai an nahaju kamar mulzimta ladaihi a gabansa wa nartawi mu ma mu je mu kwankwada mu koshi mu cika mu min bahari shaikhin daga tekun wannan malamin mulajjiji wanda tekun nasa ya yi gurbi-gurbi ko mulajjiji wanda yake mai tsananin zurfi tekun nasa yana da zurfin gaske ya ce amma fil ulumi ina magana cikin ilmomi sau da shi ilmomin Allah ya tara masa ya ce kai shaikhi shiyuhi wannan malamin malamin malamai ne an gane? malami ne na malamai faridi da harin wa makaɗaici ne a wannan zamanin ba kamarsa zahirin kuma maɗaukaki ne fauƙal mubarizi saman duk wani wanda ake ganin ba kamarsa duk wani da za ka kawo a ce ai ba kamarsa to mala yana samansa a yana samansa shi ne al-mubarizi wanda shi dai ake gani mutawwaji kuma an masa kambe irin hulan nan ta sarakuna ita ake kira attaju to an masa kambe bil ulumi da ilmomi wato duk wani ilimi kamar kambe kamar ado ne gare shi komai ya sani na ba an gane to waye wai wannan mai sufofin nan sai ce maka jibrila eh. sunansa jibrila to jibrila zai iya zamowa a ani jibrila ko a jibrila ko amdahu jibrila eh, sai ya zan fi'ilin kaddara shi za a yi eh, kuma ya halatta ka karanta shi da jibrilu da raf'i sai ya zamo almamduhu jibrilu wanda aka yaba a baya fa shine wanda ake kira malam jibrilu to sai ya zamo da rafa kenan to kowace fuska tana dauka jibrila jibrilu man shine wannan da jabaral ilahu ubangijinmu ya dora bihi ta hanyarsa lana gare mu dinan addini kamin ya zo gaba ɗaya addini ya kare to amma da ya zo sai Allah ya ɗora addini saboda shi ta hanyar karantarwarsa da da'awarsa da iliminsa hanifan addini ya koma miƙaƙe mustaƙimal manhaji kuma ya koma madaidaicin matafiya madaidaicin hanya da ya zo to sai addini ya koma lafiya lau amma kamin ya zo kai kace ba addini a tare da mu ya ce wafa ya samu ko ya zo akan ce wafa da ma'anar ata ya zo wannan ƙasa tamu wa hibzu dalalatin ƙungiyar ɓata su ne mushirikai da 'yan bidi'a da 'yan gargajiya da 'yan son zuciya fi tal'atin suna kan tudu ko ina kaje su ɗaya kake gani lokacin da ya zo kenan waddinu shi kuma addinin Allah saboda ba masu ɗaga shi fi wahadin yana cikin rami addini na ƙasa ya ɓoye a rami ta kuma ƙungiyar ɓata tana kan tudu su ɗaya ke gani su ɗaya ke gani ka shay'in addinin nan ya koma kamar wani abu baharaji wanda yake kaskantacce to haka ya same su saboda haka batan ita ke take tarin malaman bata suke cin karansu babu babbaka bata ake yadawa da sauransu addini ba ya da wata kima amma da ya zo fa'azaha anhu sai ya gusar anhu daga wannan addinin da aka kaskanta aka mai da bata maɗaukakiya hanadisal alaji dattin ƙarci ƙattin banza kenan masu kawo ɓanna su da al'alaji su ne waɗanda yake irin kafiran na waɗanda ba laraba ba a jamawa ɗin nan to su ake nufi su ne ya kamanta da abin nan wato dattin da ƙarci miyagun mutane maɓarnata suka kawo da ya zo shi sai ya gusar da shi kamar kayi tambaya me ya dattin nasu ya ce min adatihim saboda miyagun al'adodinsu waka sahu shi jibrilu ɗin da ya zo sai suturci addinin hullatan da wata irin riga zibirji ta zinari sai aka nemi gaba ɗaya ɓatar yanzu aka rasa addini shi ake yayi shi ake ko'ina addini kake ji to nan za mu kwana insha Allah in an dawo darasi na gaba sai a ci gaba da bayanin kuma yadda dinga da'awa da kuma har wasu daga cikin ɗalibansa su ma suka zo suka taya shi to dama duk inda babba alama dama ta malami na Allah haka yake Allah yakan tayar da shi wurin da ɓata ta yi katutu to ba cewa zai yi gudu ba haƙuri zai ya ci gaba da da'awa yana da karanta lama ce ta nasa duk annabawan Allah da manzannin Allah haka suke duk wasu bayan Allah da aka yi haka suke to shi yasa jihadin da aka yi ƙasan nan gaba ɗaya to wannan shine shimfiɗarsa shine shimfiɗarsa kan gani saboda haka malam jibrilu shi ya yi musu shimfiɗa shi ya buɗe ƙofa amma da Allah ya tashi bayyanar da abin kuma sai ya bayyanar da shi a hannunsu shi abin bai bayyana a hannunsa ba eh sai dai a karatu ka gani amma shine shine sila eh a bakin shi aka fara jin wani abu sunna eh rahimahullah to Allah ya gafarta musu eh Allah ya ba mu ikon kwaikwayo da tafarkin da suka bi a kai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله